الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin 20 ga watan shawwal hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da bakwai, daidai da 24 ga watan julai shekara ta da sha shida. wannan shine kasan na 71 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah madaukin sarki ya gafarta wa malam idan yan uwa basu manta ba har yanzu dai muna karkashin kitabul iman littafin da ke bayani dangane da imani inda sharihu sunna ya biya tattaro mana ayoyin alkur'ani da ingantattun hadisan annabi yake bi ɗaya bayan ɗaya yake fassara mana so da fassarar malaman farko mun shiga babul kaba'ir babin da ke bayani dangane da manyan zunubai kamar yadda muka baro bayanai a baya akwai zunuban da suke ƙanana ne sannan akwai zunuban da suke kuma manya-manya ne tumala ya fara yi mana bayani dangane da su waɗannan manya-manyan zunubai ya koro ayoyin alkur'ani mai girma da suka bayaninsu kuma suka tabbatar da su waɗannan manya-manyan zunuban to bayan wannan ne sai malam ya ci gaba da kawo mana hadisan annabi da suke ƙarin haske da sharhi dangane da su waɗannan manya-manyan zunubai ɗin allah maɗaukin sarki ya raba mu da su a yau za mu tashi a inda malin yake cewa أخبرنا الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مأمر عن حمام بن منبه أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كذبني عبدي ولم يكن ذلك له وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له أما تكذيبه إياي أن يقول لن يعيدني كما بدأ كما بدأنا وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وانا حديثي الشيخ الإمام الحسين بن مسعود البغوي يتي أخبرنا أبو علي baban Ali shi ya karantar da mu wannan hadisi sunan shi Hassan bin Sa'id al-Mani'i قال أخبرنا أبو طاهر yace baban tahir ne karantar da mu wannan hadisi sunan shi muhammad dan muhammad dan mahamishin azzayadi ƙala akhbarana abubakar ya ce abubakar ya karantar da mu wannan hadisi sunan shi muhammad bin al-hussein al-qattan ƙala akhbarana ahmadu bin yusuf as-sulami ya ce amadu ɗan yusuf as-sulami ya karantar da mu wannan hadisi ya ce ƙala abdulrazzak akhbarana abdulrazzaki ya ce abdulrazzak ya karantar da mu wannan hadisi ƙala akhbarana ma'amarun shi kuma ya ce malam ma'amar ne karantar da mu an hammam ibn munabbihin daga malam hammam ɗan munabbihin shi kuma ya ce akhbarana abu huraira sahibul hadisu wa sunna sayyidina abu huraira allah ya ƙara mashi yarda shi kuma shi ya karantar da mu wannan hadisi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi ya ce shi kuma annabi ya ce ƙalallahu azza wa jalla ba addinin da za ka yi ka samu aminci a ranka irin ka ce allah ya ce annabi ya ce al'ilmu ƙalallahu ƙala rasuluhu ilimi ka ce Allah ya ce annabi ya ce kun gano wannan da kyau ku wannan shine me shine ilimi ƙala sahabatu laisa bitamwihi ka ce sahabbai sun fassara maganan Allah da magana annabi wannan babu mushkila a ciki an gano wannan da kyau ku al'ilmu ma kana fihi ƙala haddasana ilimi shine ka ji ana cewa haddasana rasulullahi annabi ne ya karantar da mu amma mal ilmu nasbaka lil khilafi safahata ba ilimi bane ka danganta sabani tsakanin wani malami da annabi a wannan wauta ne an gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu annabi ya ce Allah ya ce kazzabani abdi bawana ne ya karyata ni kazzabani abdi Allah ya ce bawana ya karyata ni walam yakun zalika lahu kuma bawana bai dace gare shi ya hau kujeran karyata ni ba wannan bai kama da shi ba kuma bai kamace shi haka ba washe tamani abdi Allah ya ce bawana ya zage ni walam yakun zalika lahu amma zagi bai dace ga ɗan adam ya rasa wanda zai zaga sai mahalicin shi ba amma takzibahu iyaya kun ga ƙaryata ni da bawa na yayi inji Allah an yaqul shine sanda bawa yake cewa da na kama bada'ana wai sam Allah madaukin sarki ba zai iya maishe mu kaman yanda yayi mu a farko ba in mun mutu mun mutu duka Allah ce ya karyata ni shi kuma Allah ya ce zai shi kuma ya ce Allah me ba zai yi ba kai tsaya me ya karyata Allah kazzaba ne abdi bawana ya karyata ni wa amma shatmuhu iyaya dangane da karyata zagi na ko da yayi inji Allah an yaƙul shi ne faɗin da bawa yake cewa ittakhadallahu waladan Allah ya rike da wa ana samad Allah ce ni kuma ni ake nufi da bukata duk wanda yake da bukata a duniyan nan mala'ika ne ko bil'adama aljani ne ko dabba kwaro ne ko tsuntsu shin ciyayi ne ko bishiyoyi ƙasa ne ko sama da kanta duk wani halitta na Allah maɗaukin sarki ga Allah maɗaukin sarki yake mika bukatun shi lam alit Allah ya ce ni ko ba haihuwa na aka yi ba walam ulat kuma ni ban haihu ba walam ulat ko ba haihuwa ta aka yi ba walam ya kulli kufuwan ahad sannan ban da sa'a ba wani iri na in ji Allah to don menene ɗan adam mene mishi ya karyata ni kenan yanzu in wani ya zage ka ko wani ya zage ka Allah ma da kanshi an karyata shi kuma an zage shi Allah ya kiyaye malice haza hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muhammad an ishaq ibn mansurin an abdurrazzaq yace al-imam al-bukhari ya fitar da hadisin daga ishaq dan mansur daga abdurrazzaq Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to dangane da gabobin wannan hadisi akwai mahimman maganganun da ya kamata mu tsaya mu tattauna kafin mu ci gaba daga inda muka kwana ƙauluhu kazzabani abidi Allah maɗaukin sarki ce bawana ne ya ƙaryata ni mun gani ya zo a cikin fatahul bari na ibn hajar al-askalani a mujalladi na takwas shafi na ɗari bakwai da arba'in ibn hajar ya ce kazzaba ne abdi da kuma faɗin allah da ya ce washe tamani bawana ya zagan kuma ya ƙaryata ni walam ya kullahu zalika kuma bai da 'yancin da zai zagan kuma bai da 'yancin da zai ƙaryata ni ibn hajar ya ce sabata huna fi riwayatul kushmaihani wannan ruwaya yanda ka ji ta haka ta zo ta hanyar ɗaya daga cikin almajiran bukhari mai suna al-kushmaihani waka za huwa inda ahmad haka ruwayin take a wajen al'imamu ahmad wasa kata baƙiyyatin riwati an firabri sauran masu ruwaya wannan jimlan ta fada a nasu ruwayan da suka ruwaito daga ɗaya daga cikin almajiran buhari mai suna firabri wakazan nisfi haka a cikin ruwayan an nisfi walmuradu bihi ba'adu bani adam abin da yake nufi waɗanda suka zagi allah da waɗanda suka karyata allah ba ɗaukacin bayan Allah ne suka haɗa kan zagi da kuma ƙaryata Allah ba wasu daga cikin bayin ne ƙafansu ta zame suka yi zagi kuma suka ƙaryata mahala ya ce wahum man an karal ba'as su ne waɗanda ke inkarin tashin kiyama min al'arabi wa gairihim larabawansu da waɗanda ba larabawa ba duk wanda bai yadda akwai tashin kiyama ba to wannan kai tsaye Allah madaukakin sarki yake karyatawa saboda shi Allah ya ce akwai ta an gano wannan da kyau ko shi yasa sai mala ya ce su ne waɗanda suke inkarin kiyama daga cikin larabawa da wasunsu min ubadil authani daga waɗanda suka ɗauki bautan gunki a matsayin addini waɗannan gaba ɗaya ba su yadda da tashin kiyama ba wadda hariya da kuma wasu la'anannu da suke cewa su zamani ne yake juya rayuwarsu na mutu wa na haya wa ma yi hulikuna illar dahar wai za su mutu ne ‘ya'yansu su taso su mutu nasu ‘ya'yansu taso haka tsawon zamani ne ke gurzonsu su mutu ba wani maganin tashin kiyama su ma addahariyona sun karyata Allah domin sun karyata kiyama waman da'a anna lillahi waladan haka wanda yake da'awan cewa Allah yana da ɗa to shi ma ya karyata Allah saboda shi Allah ya ce bai da ɗa su kuma sun ce yana da ɗa to su ma sun karyata Allah mala ya ce akwai waɗanda suke wannan da'awa minal arabi aidan wasu daga cikin larabawa sun yi ma'alla ƙarya cewa wai yana da ‘ya'ya mata a matsayin ‘ya'yan shi da ya mallaka wato mala'iku wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wa minal yahudi yahudawa ma sun ce Allah yana da ɗa har ma suka ce sunan ɗan Allahn ozairu wannan sara kiristoci ma sun ce wai Allah yana da ɗa har ma suka ce sunan ɗan allan isa mun gano wannan da kyau ku to duk mutumin da allah ya faɗi kaza shi kuma ya faɗi kishiyan wannan to ya ƙaryata allah misali allah ya ce yana sama ka ce ba sama yake ba ka ƙaryata shi Allah ya ce yana saukowa daga sama zuwa saman duniya kai ka ce baya saukowa kai tsaye ka karyata shi an gane duk abin da Allah madaukin sarki ya ce yana yi kai ka ce baya yi ka karyata shi ko Allah madaukin sarki ya ce baya yi kai ka ce yana yi ka karyata shi ko Allah ya ce yana da siffa da sura iri kaza kai ka ce ba shi da su kai tsaye ka karyata shi ana gano wannan da kyau ko shi yasa kada mutum ya saka kanshi a cikin matsala ta hanyar me ta hanyar kirkiran abin da Allah madaukin sarki bai faɗa ba ya faɗi mai ko kuma Allah ya faɗi abu ya ƙaryata ko da bai buɗe baki ya ce Allah ƙarya kake yi ba kun da ji kai tsaye Allah ya ce wannan a matsayin ƙaryata shi yake ana gane wannan yanzu da wanda zai ce ni ban ƙaryata Allah ba amma fa ga abin da yake faɗa to yanzu shi za mu gazgata mu ce ya karyata Allah ko kuwa za mu karyata Allah ne mu ce shi bai karyata Allah ba kaga dole mu ne mu ce ƙarya yake yi ya ƙara ƙarya akan ƙarya bayan ya karyata Allah kuma ya komo ya ƙaryan bai karyata Allah ba kaga ƙarya biyu kenan an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye amma takzibuhu iyaya an yaqula inna li lan u'idahu kama bada'atuhu dan adam yana cewa wai sam sam sam sam ba zan iya mai da shi kaman yanda na fare shi ba wannan ƙaryata ne yayi an gano wannan nan ba ba Allah yana kawo mana kuka ne dan masu yi su dena ba an gane ko ka bare ko kakka bare akwai ranar da za ku haɗu Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ba dai wasa da addinin Allah ba akwai ranar haɗuwa ai yanzu kenan a matsayinmu na masu imani duk wanda muka je na da irin wannan aƙida mun san ya shiga uku sau da ya tsokano abin da ba zai iya ba kenan yanzu ka tsaya kai nazari kai ma ba wani abin da Allah ya faɗa yana yi ka ƙaryata ko ka ƙirƙirar mai abin da bai faɗa ba ka faɗi a madadin shi eh inda wannan kai ma ka shiga ajin masu ƙaryata Allah yasa kai hankali ko da wa'azi ka zo yi kana son kai nasiha ka ga wasu suna yin abin da ba daidai ba kar ka sake ka ce Allah ya ce alhali bai ce ba in ka kirkiri wannan ka shiga uku Allah ya sauwaka qauluhu da Allah madaukin sarki ya ce wa shatamani abidi bawana ya zage ni ya zo a cikin mausu'atun raddi alal mazahibul fikiriya al-mu'asira na alin bin naif al-shuhud a jiz'in shi na takwas shafi na ɗari hudu da hamsin malamin ya ce bal yi utabaro min nasbi lillahi ta'ala as-sahiba wal walad kufran hasiran fi duniya wal akhirah illa an ya tuba wa yaslimu lillahi rabbil alamin ana lura da duk wanda ya danganta ma Allah mata domin daga cikin kafirai akwai waɗanda suke cewa maryama mahaifiyar annabi isa wai matan Allah ne ta'alallahu an zalika uluwan kabira akwai waɗanda suke cewa wai mala'iku su ne matan Allah, kaburat kalimatan ta min afwahihim in ya na illa kaziba. To, duk mutumin da ya danganta ma Allah mata, walwalat ko ya danganta ma Allah ɗa, to wannan kafiran ya zama tsantsan kafiri, khasiran fi duniya wal akhira kuma hasararre ne wannan duniyan shi da lahiran shi, illa an ya tuba sai fa in ya tuba ba wai ya tuba yana kan kafircin shi ya ce to na daina cewa Allah na da ɗa na daina cewa Allah yana da mata wai shi kenan wannan tuban ya mai amfani ba in ya tuban wa yaslimu lillahi rabbil alamina sai ya musulunta ya koma ga Allah duka sannan ne yake zama a matsayin Allah ya karɓi tuban shi fa'inda zalika ya uta ajrahu marrataini don mutumin da a da yake kalama Allah cewa yana da mata ko yake cusa ma Allah maɗaukin sarki ɗan da ba nashi ba to wannan in ya musulunta duk ibadan da ya yi lada biyu za a bashi misali kai musulmi wanda uwa da uba musulmi ne kai idan kai sallah cikin jam'i a hadisi annabi ya ce za a baka lada kafa 25 ko kafa 27 idan ba yahudi kuwa ko kirista da ya musulunta yi wannan sallan da kai to za a yi dublin wannan ladan da za a baka sannan a bashi kenan in 25 ne to shi 50 za a bashi in 27 ne shi 54 za a bashi an gane wannan da kyau ku saboda ya taba ɗana wani addini a baya da ya gane gaskiyan musulunci kuma ya bar wancan ya zo ya shiga wannan an gane to lada ninkin da za a bashi kenan kada kuma wani mai karamin imani ci a abin haka yake a ce haka yake ci to shi kenan kun gane wannan wai to bari ya je zama kirista daga baya sai da cikin musulunci kun gano wannan da kyau ko ai kai murtad ne kai ba kirista bane kai mai rudda ne jama'an gane anan kai wannan karambanin aka yi rashin sa'a aka yi carab da kai kafin ka dawo zaka sha kai fi kuwa ba da kai yake ba wanda dama shi asalan shi can din yake shi wannan nasa yake magana akan shi mahalai ce faqad akhraj al-bukhari وأحمد والنسائي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين متون أكو Allah maɗaukin sarki yana ba su ladan aikin su ninki biyu ne annabi ya faɗa hadisin da tsayin shi sai ce wa rajulun min ahalil kitabi da mutumin da asalin shi kirista ne ko ba yahude amana bi nabiyihi wanda a baya ya yi imani da annabin shi summa adarakan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya riski annabi eh fa amana bihi kuma sai imani da annabin kun gane to wannan in yi ibada za a ba shi lada ninki biyu ne amma ba sai in ya tuba da zagin Allah da yake cewa Allah yana da ɗa kuma ya tuba da zagin Allah da yake cewa Allah yana da mata kaga mai zagin Allah laifi bi bai yi laifi na farko yema Allah ƙarya ya ce Allah yana da ɗa laifi na biyu shine ce ma Allah yana da ɗa to zagin Allah ne an gane mai ce ma Allah yana da mata ƙarya yema Allah sannan a lokaci ɗaya kuma ya zagi Allah don ce ma Allah mai mata menene ne zagi ne an gane wannan kamar ka kalli sarkin garinku ne ka ce goro ne yanzu ce ma sarki goro bayan matan shi hudu an gane to wannan yabo ne ko zagi ne ya kada ka gane wannan ina fata mun gane wannan da kyau misali a ce goro ne kai ka san bai da mata sai ka ce wane ya yi iyali sai ce abin kuma kuma da zagi da cin fuska ne kun gane wannan da kyau ko ashe iku iku ma irin wannan kalman yana zama kalman tsokana ko kalman zolaya ko kalman habaici to ina ga Allah ya fito ya ce beda amma dan adam saboda rikici ya ce Allah ka hakura kana da shi Allah ya kiyaye mala yace inna hazil aqida ita kun ga wannan aqidar tash'urul muslim bin firadihi bi ta'zimillahi bi ibadatihi wa ma'rifatihi wani aƙidin da muke akanta ta musulunci to tana sa musulmi ya ji shi kaɗai ne a duniya wanda yake girmama Allah madaukakin sarki sannan yake bauta ma Allah kaɗai sannan kuma shi kaɗai ya san Allah domin Allah ya ce bai da mata Allah madaukakin sarki ya ce me bai da ɗa Allah ya ce bai da abokin tarayya bai neman taimako a wajen kowa sai wasu gasa a gefe sunansu yahudu wasu a gefe sunansu nasara wasu gashin a gefe sunansu mushirkan makka su kuma sai suka ce allah yana da ɗa allah yana da mata allah yana da kaza kun gane wannan da kyau ko to ita wannan aƙida na waɗancan kafirai da ke zagin allah da ƙaryata allah ita ce tash'urul muslim take sama musulmi ya ji bin firadihi bi ta'azimillahi cewa yanzu a duniya musulmi ne kaɗai ke girmama allah bi ibadatihi ko musulmi ne kadai ta hanyar bautan Allah yake girmama Allah wa ma'arifati kuma shi kaɗai san Allah kun gane abin da malai yake sai gaya ma su waɗancan ba su girmama Allah domin suna zagin Allah haka ba sa bauta ma Allah shi kaɗai domin abin da suke shirka ne domin sun ce su suna bautan wani ne wani kuma ya ɗauki ibada ya kai wajen Allah ita kuma wannan shirka ce Allah ya sauwaka wa fil waqatin nafsihi a daidai wannan lokacin da musulmi yake jin shi fa kadai ke bauta ma Allah tarbuquhu bin nasi ala asasil muhabbati wal bughdi bina'un ala hazil aqida ita wannan aqidan a daidai lokacin da musulmi ya kudurce ta cewa Allah shi kadai yake bai da ɗa bai da mata bai da abokin tarayya to ita aqidan tarbuquhu bin nasi a lokaci ɗaya tana haɗa shi da wasu mutane su zama kaman uwa ɗaya uba ɗaya ala asa ala asasil mahabba a bisa tushe na ƙaunan juna duk musulmin da ya zama irin wannan aƙidan ne yake da ita ba wancan aƙidan na waɗancan taɓaɓɓun ba sai ka ji kana ƙaunan shi shi yasa a lokacin da ka ji ba ka son musulmi ɗan uwanka mai wannan aƙidar to lalle kai ba musulmi ba ne an gane me yasa ba ka son musulmi ɗan uwanka me yasa bayan in kana da ƙida irin ta islama ita ƙa'idan da shine ta kulle ka gam da ɗan uwanka ku zama kalbuniyan ya shiddu ba'aduhu ba'ada haka to sai ka ji ba ka son ɗan uwanka to ta yaya kai za ka zama musulmi kuma a ina za ka zama walbugudu sannan ita wannan aƙidan tana sa ka ƙiddin mutumin da bai da ita bina'un ala hazil aqida mala ce gini a bisa ita aqidan haka al'adanta take naka wanda yake da aqida irin naka ko da ba garin ku ɗaya ko yaran ku ɗaya ko zanen fuskan ku ɗaya ba sai ka ji naka ne kuma kana son shi haka wanda kuma ko da danginka ne na jini ga ɗaki ga ɗaki ciki ɗaya kuka fito in ya sauka a kanta ya ɗauki wancan aƙida mara kyau to kuma sai ka ji baka son shi ita haka aƙidan take an gane duk inda ahalus sunna musulmi yake yana kaunan musulmi ahalus sunna haka duk inda kafiri yake sai ga ba dalilin da yasa ke son shi ba wannan dalilin in kaga kana son kafiri a ranka ko wannan aqida ne ta rauni ko kuma ma dama ba ta Allah ya kiyaye mala yace wa hatta alladhina nabghuduhum kaga mu waɗannan kafiran da ba ma son su a ranmu la nazlimuhum ba za mu zalunce su ba ba ma zaluntansu wala nata dai alaihim ba ma ƙetare haddi a kan dukiyansu ko ‘ya'yansu ko rayukansu ko a garuruwansu wala nan ta hika hurmatihim ba ma keta alfarmansu bal nu'amiluhum bil adli sai dai za mu riƙa yin mu'amala da su ta hanyar adalci a kansu malam ya marmaze wannan maganan ne domin kada wani ya makale da cewa cin da mun ce ba ma son su to kawai abin da ya kamata a cuce su a zalunce su a ci mutuncinsu a keta alfarmansu malam ya ce duk da ba ma son su to suna da alfarma ɗaya shari'armu ba ta ba mu dama mu zalunce su mu ketar haddi mu keta masu mutunci mu wulakanta su ba duk abin da ya taso tsakaninmu da su to za mu gudanar da shi da adalcin da shari'anmu ta ce mana wa amma man nuhibbuhum amma kaga waɗanda muke son su sakamakon mun haɗa ƙida ɗaya fa nu'amiluhum birrahma so za mu mu'amala da su ta hanyar tausayi da tausasawa da jin kansu so kuma waɗancan za mu mu'amala da su da adalci ba tausayi babu tausasawa malai ce kama na da'o ilallahi ta'ala bil hikimatu wal mau'izatul hasana kamar yadda su waɗancan 'yan ƙasan waje waɗanda suka fanɗare ma aƙidan da Allah yake son abi in mun tashi kiransu za mu masu wa'azi da hikima da kalmomi da lafizza kyawawa babu zagi ba ɓatanci ba cin mutunci wani jadiluhum billati hiya ahsan in kuma tattaunawa ya kama to za mu tattauna da su da abin da yake shine mafi kyau jama'a mun gano wannan da kyau ku kun ji yadda tsarin musulunci yake kun ji yadda karantarwar musulunci yake wannan shine kan gado wannan shine mutunci a lokaci ɗaya an nuna maka waɗannan da ke zagin Allah waɗannan da ke ƙaryata Allah Allah madaukin sarki bai baka daman ka zalunce su ko ka zage su ko ka wulakanta su ko ka keta alfarmansu ko ka yi masu duk wani abin da za a lissafa shi a matsayin zalunci ko rashin kyauta ko ko rashin kyautatawa an ce karkai masa haka an gane wannan wani inda za a bar shi hakan ya fusata sai ce bar yan kaza kaza waye saka waye saka an fahimci wannan da kyau ko yan sun ɗauko wani dalaba gammo ne bar suma da kalmomin da zai rika shiga cikin kunnuwansu yana kaiwa cikin zukatansu wannan ya ishe su azaba tun kafin su ki cibiyar da mai abin ana ganewa yanzu mu aikinmu shine mu kira su mu bayyana masa abin da suke ba daidai ba ne cikin hikima cikin wa'azi da tausasan lafuzza fatanmu su fahimce mu ba fatanmu su koma suna zarginmu da cewa muna batanci da cin mutunci gare su ba abin da ya kamace mu kenan jama'a an fahimci wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya taimake mu a cikin littafin qutufus samar fi bayani aqidati ahli al-asar na Muhammad Siddiq Hassan Khan a shafi na 279 wannan babban malami yake cewa وقد جاء النهي عن سب الدهر كسني أتكين حديثي hani ya zo mai ƙarfi dangane da an hana musulmi ya zagi zamani an gane ka ce wannan zamani kaza-kaza an hana musulmi ya wannan mahala ya ce akhraja muslimun al'imam muslim ya fitar da hadisi annabi yake cewa la ya subba ahadukum dahara kada ɗayanku ya sake ya zagi zamani fa inna allaha huwa daharu domin Allah shine zamanin an gane karga ce zamanin nan kaga wannan tsinannen zamani misali ko wannan shegen zamani misali duk wannan an hana ka domin Allah madaukin sarki huwa dahar to za ka yi sanya ma ɗanka suna abduddahar a'a za ka jin ma'anan abin da ya sa ake cewa Allahu huwa dahar ma'ana abubuwan da suke faruwa a zamani wane ne yake farar da su wa ke samar da su wane ne ke jujjuya zamanin to in kai zagin wannan allan da ke aikin kazaga kuna gane wannan da kyau ku domin ai jujjuyawan dare da rana ba shine zamani ba to wane ne ke jujjuya su wa ke zuwa da zafi wake zuwa da sanyi wake kawo arziki wake tare arziki wake ba da lafiya wake hanawa wake ba da haihuwa wake sa mutum ya zama a kimi duk ba Allah ba ne to in ka zagi wannan Allah ka zaga ana gano wannan da kyau ku wannan shine dahar ba wani bishiya ce ko wani dutse ko wani tudu ko ta katanga ko wani abu da za ka iya gani ka taba ka ce shine dahar ba yanayi shine dahar ko to Allah madaukin sarki shine da yanayi وفي رواية لأبي داود والحاكم قال الله عز وجل أو رواية نا الإمام أبو داود دا حاكم يتي الله مدوكين سركي يا فدا شوى يؤذين ابن آدم دان آدم ينا تشوتدني يقول دان آدم ينا شوى يا خيبة الدهر كاي wannan jarraban zamani har ina to wannan zagin Allah ne cutar da Allah ne fala ya ƙul ahadukum ya khaibatar dahari saboda haka ɗaya daga cikinku ya ko jama'atul musulmina kai ya ƙara faɗin cewa wannan shi'umtaccen zamanin fa inni ana daharu Allah maɗaukin sarki ya ce ni ne fa zamani uqallibu lailahu wa naharahu Allah ya ce ni ne wanda nake jujjuya daren yini daren zamani da kuma yinin shi ba juyawa da canjin yini da dare ake samun kwana ɗaya ba ba haɗuwan waɗannan kwanuka ne ake samun mako ɗaya ba ba tattaro waɗannan makonni ne ake samun wata ɗaya ba ba haɗuwan waɗannan watanni ne ake samun shekara ba ba haɗuwan shekaru ne yake fitar da zamani ba kun gane wannan da kyau ko to wake wannan aikin Allah ne to in ka zagi aikin kana zagin mai aikin ne وروى الحاكم أيضا har ila yau al-imam hakim ya fitar da ruwaya yace ya qulu Allahu azza wa jalla istaqarrattu abdi na nemi rance a wajen bawana falam yuqridni sai man ruwa sai ya hana ni rancen nan man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan waye zai ba Allah rance rance kyakkyawa eh to shine bawa yana jin Allah yana shela ana cewa ya bada fi sabilillah shi kuma sai ya hana Allah to akwai ran da Allah zai ritsa ka yace na neme ka ka ban bashi ka hana ni to gashi mun hudu istaqrattu rabbi falam yuqridni wa shatamani abidi Allah ya ce bawa na ya zagan wa huwa la yadri bai san ya zagan ba ya ƙolo bawa na yana cewa wa da hara kai co wayo wannan zamani mai kunci ba mu da na faɗi ba mu ba mu taba ganin zamani mai kasa mutane su irin waɗannan abubuwan musamman irin wannan lokaci da sisi bai yawa aljihun mutane ba amma fa har yau da sisin nan bai yawa ba mun gode Allah ba mutumin da yake zuwa bola yake cin abinci ko akwai har yau mun gode ma Allah da muke cewa abinci ya tsada ba wanda ya riga tsintan tafasa ko yana tsinko ganyaye a ci sama bishiya yana dafawa yana ci kwana yi har yau ba wannan da Allah madaukin sarki ya sa kayan masarufi suka yi sama sai Allah ya dan ba mu dan abin da za mu siya mu ci kuma mu wadatu haka ne mun gode ma Allah in kana siyan buhun shinkafa dan ka koma siyan rabi sai me ba gode ma Allah ba in kana siyan rabi don ka kuma siyan tiya ba gode ma Allah ba in kana siyan tiya don ka kuma siyan gwangwani ba gode ma Allah ba inda Allah ya jarabce ka ba shinkafan ba kudin fa Allah ya taba ma wasu mutane haka a duniyan nan ko bai taba masu ba don menene ba za mu gode ma ni'imar Allah ba kuma za ka zo za ka ci akwai abubuwa ne waɗanda bayi suke aikatawa ko suke faɗa shi ke fitar da tiririn wannan bala'i amma ba wani gwamnati ke kawo wannan ba an gane yadda shugaban ƙasanku ke ƙaunanku da yana da daman da zai ma kowa arziki sama da ɗangwata wala da zai muku an gane ba a hannun shi abin yake ba haka allah ya ga dama an fahimci wannan da kyau ku in allah ya kalli gari ya lallabe su da tufafi na yunwa ba wanda ya sai cire masu siyasu in ya ga dama ya sanya masu tufafi na tsoro ba wanda ya isa ya cire masa sai Allah ya so shi yasa ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an umilla fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un abinda bayi ne suke aikatawa nikin gode ma ni'iman da Allah ya yi masu yasa ya jarrabce su da yunwa da kuma tsoro Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da tsoro kai mana irin yadda kai magarin makka wanda ya ciyar da su abinci sannan wa amanahum min khawfin to in Allah ya maku wannan sai ya ce falyabudu rabb hazal bait yanzu mutane suna bauta Allah yadda ya kamata kana neman ka koshi kana zagin Allah kana kirkirin bid'a da shirka kana zuwa da abubuwan da Allah baya so ka ce Allah madaukin sarki ya baka cikin aminci waye kai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ana dahar Allah ce ni ne kuma zamanin warwal bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya rawaito hadisi daga annabi annabi yace la tasubbu dahara kakku rika zagin zamani qala Allahu azza wa jalla ana al'ayyamu wallayali Allah ya ce ni ne yinin kuma ni ne dararen ma'ana ni ne ke jujjuya yinin kuma nake jujjuya darare saboda haka abin da yake faruwa a cikinsu na Allah ne hasken da ke yini nashi ne duhun da ke cikin dare nashi ne iskan da ke kadawa nashi ne ƙasan saman da duk abin da ka gani a duniyan nan nawaye in ka zaga me abin ka zaga an fahimci wannan ba wani abu da ya kan shi kuma babu wani abin da wani ne ya yi shi Allah ne ‘yan kayan shi ujaddidu ha Allah madaukin sarki ya ce a wani lokaci nike sabunta al'amara wa abliha wani lokaci kuma in tsufar da su wa ati bi mulukin ba'ada mulukin ni ne zan zo da wannan shugaba a bayan wancan an gano wannan da kyau ko Allah ke haka da Allah ya nufi cewa dogo farin bafilla ce dan daura shi zai dama billahi lazi ko baka baki mai bakan bula ya ce ba zai sauka ba ko sai ya sauka don Allah ce ya sauka amma a baya duk yanda kuka so ya sauka cin da Allah bai zo da wani gwamnati ba ko wala ba zai sauka ba Allah ne ke cicin da zamani yanzu mu koma ga Allah madaukin sarki sai zamanin ne mana sauki amma mutane mu ta surutu mu ta surutu an gane mun gode ma Allah ya ta wannan gwamnatin ko taɓaɓɓe ya san cewa ba ta ba kowa komi an gane wannan da ke ku ko taɓaɓɓe ya san ba a haka ba wanda ke cewa wannan gwamnatin na ba da kudi sai 'yan wawa an gano wannan da kyau ku amma ina gaya maka ko wanda lamban shi ta sha tara ta kwanci ya san ba a yi an gano wannan da kyau ita wannan gwamnatin ta Allah ce kana nan ma kana cewa a bit a bit a hankali ita za ta biyo ka da hauka ta kulle ka ba ruwan da abin da yake faɗi Allah maɗauke sarki ya taimake mu to shine sai mala ya ce wa ma'ana zalik annallaha ta'ala huwal ati bil hawadis Allah shi ke zuwa da abubuwan da duk suke faruwa fa'iza sababtuhum fa'iza sababtumud dahara idan kuka zagi abubuwan da suke faruwa a zamani ala annahu fa'ilun akan cewa wai zamani ne yi abin to shine kun zagi Allah yanzu wane ne yi abin Allah kana cewa wani ne yayi ba Allah ba ka zagi wa ka zagi Allah yanzu halin da muke ciki na kunci ba abinci ba kuɗi ba kaza misali yanzu wane ne ya kawo wannan eh a da Allah waye kawo kana cewa jam'iyyar APC ka zagi Allah dan ba ita bane Allah ne kana cewa shugaba Buhari ka zagi Allah kana cewa zamani ka zagi Allah wane ne fa'ilin walla me yasa Allah ya jarabci mutane da wannan bima kasabat aidin nas sai ce li ziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah yana ɗanɗana wa mutane wani bangare ne na abin da suka yi mai yiwa su me su koma cikin hayyacinsu su dawo cikin taitayinsu ko sa ga abin da Allah madaukin sarki yake nuna musu mahala ya ce waka sababu alallahi azza wa jalla abin da ke waka a sabbu sai zagin sai ya afka alallahi azza wa jalla akan Allah madaukakin sarki sakamakon me sakamakon abin da bawa yake faɗa wanda ba daidai ba wanda ba Allah madaukakin sarki ne ya ce haka abin yake ba mahala ya ce wa haza ya dullo ala idami sabarillahi jalla wa ala على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه جل وعلا a cikin waɗannan bayanai da muka yi baki ɗaya na zagi da raini da mai ƙaryata wanda baya suke ma Allah wannan yana nuna mana irin girman haƙuri na Allah madaukakin sarki a bisa tarin kurakurai da zunubai wanda baya suke aikatawa ta hanyar danganta ma Allah abin da yake ba na allah ba wa min asma'illahi jalla wa ala as-sabur yana daga cikin sunayen Allah madaukin sarki akwai suna as-sabur wa huwa annahu azimus sabari ma'anan as-sabur shine Allah yana da haƙuri mai girma ala ma yakunu min fi'li ibadihi dangane da ayyukan da bayin shi suke aikatawa ومن مجاهرتهم في حق الله جل وعلا da irin abubuwan da bayi suke tunkaran Allah maɗaukin sarki gadan-gadan da shi bishirki wa gairihi kaga wasu daga cikin bayin shirka suke wasu na bid'a wasu na zalunci wasu na fasikanci wasu na bin miyagun al'adu wasu su bi son zuciya wasu ga sunan dai su ta yin abubuwan da suka ga dama amma Allah madaukin sarki ya ta masa hakuri sai ran da aka hada cikin rami tukuna Allah shi kyauta mala yace wa takzibullahi jalla wa ala fi ma akhbara kaga ƙaryata Allah madaukin sarki cikin abin da ya bada labari aw fi ma jaa bihi rusluhu ko abin da manzannin shi suka zo da shi alaihi musallatu wassalam la shakka anna haza min a'zami adami qadarin layi wannan yana daga cikin abin da ke nuna bayi ba su girmama Allah ba haƙƙa ƙadarihi yadda ya dace a girmama shi kuna fahimtar wannan da kyau ku abin da suke babu kimanta Allah a ciki babu martaba Allah madaukin sarki wa ma qadarullaha haƙƙa ƙadarihi ba su girmama Allah yadda ya dace yadda ya kamata a ce su girmama shi ba an gano wannan da kyau ku wannan shine ƙarin haske da bayani wanda malamai suke mana dangane da ma'anan ƙaryata Allah da kuma zagin Allah an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kuma ya tsare mu daga yin abin da zai zama ƙaryata Allah ne ko kuma ya zama daga cikin abubuwan da za a waye gare ya zama zagi ne ga Allah madaukakin sarki Allah shi kyauta mahala ya ce قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل السيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن سوري عن الأعمش ومنصور وواسل الأهداب عن أبي وائل عن أمر بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود يتشيم qultu ya rasulallah abdullahi ya ce nace ya manzan Allah ayyu dhanbi a'zamu wai cikin zunubai baki ɗaya wani zunubi ne yafi girma qala sai annabi ya ce an taj'ala lillahi niddan shine ka sa ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali Allah madaukin sarki shi ya halice ka kuma a waye gari kai din nan ka sa mai kishiya Ƙala sun ma'ayyo, Abdullahi ɗan Masa'ud sai ce ma annabi, to bayan shirka ga Allah, to sai mai kuma daga cikin manya-manyan zunubai, ƙala sai annabi ya ce, an taƙatula waladaka khashiyata an yi akula ma'aka shi ne ka kashe ɗanka don kana gudun ci da shi, don kana gudun ɗaukan ɗawainiyan shi, don kana gudun ka kyautata mai. ka yi abin da zai inganta rayuwan shi ka kashe shi in ma zahiran wa in ma batinan ƙala abdullahi ɗan mas'udu sai ce sun ma'ayyo to bayan wannan kuma sai wanne ya manzan Allah ƙala sai annabi ya ce an tuzaniya halilata jarika shine ka je ka yi zina da matan maƙocinka mummunan zunubi ne ƙala sai ya ce فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم abla dan mas'ud ya ce muna nan sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya wacce ke gazgata waɗannan maganganu na annabi Allah ya ce walladina la yad'una ma Allahi ilahan akhara kaga waɗanda ba sa hada Allah da wani wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq kuma ba sa kisan kai sai fa wanda Allah madaukin sarki ya tabbatar da cewa mai irin wannan laifin ya yanke mai hukunci a kashe shi sannan wala ya zununa kuma ba sa zina kaga shirka kaga kisan kai kaga zina suna daga cikin manya-manyan zinubai Allah madaukin sarki ya kiyaye mahala ya ce haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne wanda al bukhari da muslim suka fitar da shi akhrajahu muhammadun muhammad ibn isma'il muhammad ibn isma'il al-bukhari ya fitar da hadisin an musaddid an yahaya an sufiyana an mansurin wa a'amash wannan ruwayan al'imamul bukhari ne wa akhrajahu har ila al'imamul bukhari ya tadda wannan hadisi an utaiba an jaririn an al'amash wa akhrajahu muslim har ila al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi an usman bin abi sheba daga usman dan abi sheba wa ishaq bin ibrahim an jaririn an mansurin wal a'amash kun ji ruwayoyi da kuma isnadin bukhari da muslim wanda suka fitar da wannan hadisi da ƙara karantawa a yanzu mala ya ce wa amr bin sharhabil shi amr dan sharhabil shine abu maisara kofiyun hamma hamdane shi ba kofe ne ɗan garin hamdana mansur kuwa mala ya ce huwa mansur bin mu'tamir abu attab as-sulami al-kufi shi ana mai alkunya da abu attabin sulami ne ko mutumin kufa ne mata da sudan ya rasu bayan sudan sanata sinatain wa thalathina wa mi'a hijirar shekara 132 wa yi ƙwali thalathin wa thalathina wa mi'a wasu ka ce hijirar shekara 133 ne mala ya ce wa wasil shi ko wasil huwa ibn hayyan al-ahadab al-asadiyo kufiyun ma da sanata 20 wa mi'a suka ce ya rasu hijira da shekara 120 cip cip jama'a mun gano wannan da kyau ko mala ya tsaya ne mana takhrijin hadisin da kuma dan takaitaccen bayani dangane da tarjaman wasu malamai daga cikin murwaitan hadisin kamar yadda wani lokaci a cikin katin sunan darimi ai mukan yi wannan ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga abu mai mahimmancin gaske mutum ya zama yana da ilmin rijal ya zama to mazaje ka san su da ka ka kiyaye su Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to kama hadisin baya akwai ruwayoyi ko akwai kalmomi waɗanda suka zo a cikin wannan hadisi wanda ya kyautu a ce mu tsaya mai nazari a kansu don mu fa'idantu. Abladan Mas'ud shi ne sahabin hadisin kuma mai tambaya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Ya ce, Su'ila, ayyu zambi a azamu, an tambaye annabi cewa wai wani zunubi ne mafi girma. To malamai suka ce da ya ce su'ila, kenan ba shi ya tambayan ba, wani ne ya zo da me? da tambayan shi dai rawi ne yana zaune sai ya ji domin wannan su'ila ya zama almabniyu ala man lam yusamma fa'iluhu ba ambaci wanda shi ya zo da tambayan ba an gano wannan da kyau ko amma yan abdullahi dan mas'ud ne sai ce sa'altu rasulullahi ni na tambaye annabi amma sai aka ce su'ila rasulullahi an tambaye annabi kenan wannan sai yana cewa ba shi ya tambayan ba ruwaya kawai yayi Allah ya sa mu dace mali ce haza fihi dalilun ala anna zunuba tanqasimu ila kaba'irin wa sagha'ir wannan dalili ne karara da ke nuna cewa zunubai sun kasu gida biyu akwai ƙanana akwai kuma manya wal kaba'ir takhtalifu su kuma manyan zunuban su ma sun sha bamban da juna ba'aduha akbaru min ba'adin su manyan zinuban wasu sun fi wasu girma ƙananan ma wasu sun fi wasu ne ƙanƙanta ina ba mun gano wannan da kyau kenan aqidan mu na ahlus sunna akwai zinubai waɗanda suke ƙanana ne akwai kuma zinubai waɗanda suke manya ne shi yasa mala yake cewa haza fihi dalilun a cikin wannan akwai dalili ƙarara ala anna dhunuba tanqasimu ila kaba'irin wa sagha'ir an gano wannan da kyau ko haka kafirci akwai karami akwai babba haka munafinci akwai karami akwai babba haka zalunci akwai karami akwai babba haka fasikanci akwai karami akwai babba shirka ma akwai karama akwai babba ina fatan mun gano wannan da kyau amma wanda bai san wannan ba kuma kwakwalwan shi ba ta iya kiyaye mai wannan to sai zo yana rudani a cikin harkan ilimi har ƙananan yara su gane cewa hauma hauma yake Allah shi kiyaye mala ya ce wa minal ma'alum abu ne sananne annal af'ala tanqasimu kun ga ayyuka to sun karkasu ila af'ali jawarih akwai ayyuka na gabai wa af'alu qulubin akwai kuma ayyuka na me na zuciya yanzu ba mun ce zunubai sun karkasa akwai ƙanana akwai manya ba cikin manyan ma akwai manyan manya cikin ƙananan ma akwai ƙananan ƙanƙana haka to ayyuka sun kasu gida nawa gida biyu akwai af'al qulub akwai af'al aljawarih akwai ayyuka na zuciya akwai ayyuka na gabbai wa af'alul qulub kasairu kaba'ir mala yace kaman ayyuka na zuciya kaman sauran manyan zunubai ne akwai zunubi babba akwai zunubi mai karami akwai abin da zuciyanka za ta kudurce maka babba ne a wajen zunubi akwai abin da zuciya za ta kudurce a matsayin mai karami ne a zunubi kuma akwai abin da gabanka zai aikata baki ne ko hannu ne ko kafa ne shi kuma zunubi ne babba akwai kuma wanda za su aikata a matsayin zunubi mai shi kuma karami kun gane wannan da kyau ko jama'a shi yasa waɗannan abubuwan idan baka tsaya ka fahimce su ba idan ba khawarije ta sa ka gaba sai kai ka ya baro ka an gane wannan da kyau ko idan ba mu'tazile ta sa ka gaba sai kai ka ya baro ka idan murji'i ta sa ka gaba ko jabari sai kai ka ya baro ka waɗannan abubuwa suna da tsari wanda Allah madaukin sarki ya tsara kuma ya ba kowane abu yanda za a iya fahimtar shi kuma annabi da malaman farko sun fayyace mana komi karara yasa alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce kama anna af'alal jawarih fiha kaba'ir kaman yanda ayyukan gabai akwai waɗanda suka kabirai ne fa masalan idan muka ɗauko mu buga misali dangane da ayyuka waɗanda suke cikin zuciya sai mala ya ce alhasadu ɗauko matsalan hasada wasu uzanni billah da kuma muna nazto ga Allah nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya raba mu da cutan hasada ya kiyaye mu da cuta na muna nazto ga Allah idan Allah ya jarabce ka da cutan hasada ko ka shiga uku an gano wannan da kyau ku Allah shi kyauta yanzu hasada tana daga cikin irin zunub ko ba ta daga ciki a cikin manyan zunubai ma hasada a tsawon farko take dan da shirka da hasada aji ɗaya suke da shirka da munana zato ga Allah aji ɗaya suke duk waɗannan 'yan class ɗaya ne to amma akwai jagoran manyan zunubai shine wa shirka amma duka class ɗaya ne med ne an gano wannan da kyau ku domin yana daga abin da aka fara saban Allah da shi a duniya shine mai hasada girman kai sai shirka ta biyo baya ta mallake su duka an gano wannan duk wanda ka ya kisan kai akwai hasada ciki an gano wannan da kyau ko dole akwai hasada ba wanda yake kisan kai haka saddan ba hasada duk wanda ka ya dauko shirka yana yi wallahi akwai hasada ciki yasa mala ya buga maka misali ya ce alhasad wa su'u zanni mutum yana mona na zato cewa Allah ba zai iya mai kaza ba Allah ba zai iya samu mai da kaza ba Allah ba zai iya kai shi matsayi iri kaza ba to daga nan sai yunkura sai hasada daga nan in hasadan ta yi karfi sai kisan kai in ba ya sa'a ba yana kallon tauhidi saboda ya cimma abin da yake tsammani a ran shi zai iya rungumo shirka ya ta idan ya cimma manufan shi shi sa Allah madaukin sarki ya raba mu da wannan bala'i mala yace wa tasakhutu alal qadari da ko mutun yazo ya ta fushi da kaddara Allah ya kaddara wani na gaba da kai Allah ya kaddara wani ya samu arziki ko Allah ya kaddara wani ya samu mulki ko wani kai ta fushi da wannan kaddaran da Allah madaukin sarki ya kaddara wama ashbaha zalika mala yace da waɗanda abubuwa suke kama da haka min kaba'iril qulub daga cikin mugayen laifuffuka da zinubai wanda zuciya ne ke kudurce su wa qad takunu ashaddu min kaba'iril jawarih wal af'ali mala yace mugayen laifuffuka na zuciya ma a wani lokaci har sun fi laifuffuka da gabai suke aikatawa yanzu kaga daga cikin manyan laifuffukan da gaba yake aikatawa akwai zina akwai luwadi haka amma ka san hasada ta fi su ka san munana zato ga Allah ya fi su ka san fushi da ƙaddaran Allah ya fi su kaga kuma in aka sauko cikin abin da ya shafi kaba'ir na aljawarih su kuma suna daga cikin jagorori yan post class amma ka ɗauko ɗan post class a cikin zinuban mai zuciya suna girman zinuban mai gabbai an gano wannan da kyau ku wannan jama'a bayan da lokaci ya ƙure mana akwai misalai da yawa da za mu zo za mu kawo to amma mu haƙura ai gobe ma rana ce in allah madaukin sarki ya raya mu mako mai zuwa za mu zo za mu tashi inda mala ya ce ƙauluhu an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum